نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته bayan haka ma yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara ganin mu a wannan lokaci a wannan bigire mai tarin albarka na masallacin sabon kwatakwata wanda ya muna biyu ga watan ramadan uku ga watan ramadan amma kuma dare na hudu ko wanda kuma ya daidai da uku ga watan miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi wassalatu wassalam dubu biyu da ishirin da biyar ita kuma hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kamar yadda shugaba da mai gabatarwa ya faɗa muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko mu faɗa abin da yake daidai kuma ya kai mana kurakuranmu idan aka ce mai karatu ya zo karatu to ba wai yana nufin ya fi kowa ba bal sau da yawa ma za ka samu daga cikin masu sauraro a kowane ya fi shi da kuma kowane bangare saboda aka karku ɗauka shi mai karatu a matsayin ya fi kowa ne a bai fi kowa ba bal shi ma ɗalibin ilimi ne ɗayan biyu ne ko a tunatar da kai abin da ka sani ko kuma a waye gari a fada maka abin da ka sani amma ba za a ga maka wani babban abu ba to kuna da kun subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya shige mana gaba ya kuma kama hannayen mu ya mana gaba da kasar shi ma mai tambaki mana masa addu'a baki da Allah ya bashi muwafaqa da dacewa baki dai duk muna roƙon ka Allah ka karba mana wannan baki daya Allah ka yafe mana kurakuran da za mu cin masu a cikin abin da za mu tattauna da izinin Allah. Wanda za mu tashi insha Allah subhanahu wa ta'ala a farkon wannan sura ta suratul mu'minun. Kusan abin ya zo daidai da gaba. Wata ne na Ramadan, wata ne na bayan Allah na gari, yanzu kowa ya kada kunnen shi. kun ga dai tayitin din sura shine suratul mu'minun bi ma'ana sura da za ta yi bayanin halin mu'mini duk wanda ya samu kanshi a wayannan ɗabi'u to mu'mini ne ya ki ko ya so an gane ko kai ma ko ka ki ko ka so shi mu'mini ne ala raga min abdika shi ka am abaita an gane saboda haka ko an baka tayitin ko ba baka tayitin ba kai mu'mini ne wanda kuma ya yana da sako-sako a ciki to sai ya kara zagi dan wanda kuma ya yana cikin su to sai ya gode wa Allah ya ci gaba ya dage da wannan ma'ana suka da Allah zai faɗa mana yanzu wanda shine amfanin alqur'ani shine kuma amfanin karanta alqur'ani to mana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
نعم بسم الله الرحمن الرحيم
da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allah ya ce kar aflaha almu'minun hakika mu'minai sun rabauta suwaye mu'minai ya ce alladina hum fi salatihim khashi'un su ne masu tsoro da kuma kankan da kai a cikin sallolinsu walladina hum anan nahwi mu'ridun su ne masu kau da kai gaba da duk wani abin da yake ba daidai ba wanda yake saban Allah ne والذين هم للزكاة فاعلون سوري ما سبال الزكاة معنا بيكي وينسو تكما كدروسو والذين هم لفروجهم حافظون سوري ما سكي الفرد دوسو باسا زكي وفرد دوسو وأن با ألا يهل كرامسو با إلا على أزواجهم سوري كما تيكوسو أو ما ملكت أيمانهم كما أبن دامس يما لك نبي ينقول فإنهم غير ملومين إذا سكت وإن نقول عليه بلابيو وصبع من غيب نبا ومن ابتغى وراء ذلك أما دون وندا نمت ديجي يدي متين وندا بعدين بيب نبا وأولئك هم العادون وإن سوري ما سكت ريئك ما سابع الله والذين هم لأماناتهم سوري ما سكت أمانون سوري وأحدهم لكم القول فكان القول فكان سبحانه da kuma alkawarin tsakaninsu da bayi ra'un masu kiyayewa walladina hum ala salawatihim yuhafizun su ne masu kula da salloli waɗanda suke su akan lokaci ulaika humul warithun waɗannan su ne wanda za su gade ma'ana gidajen yan wuta a gidan aljanna alladina yusuna al-firdausa su ba su gade wannan gida na firdausi wurin fiha khalidun suna masu dawama a cikin firdausi imana ba su dama to kamar yadda na faɗa mana ɗazu wannan sura kusan kamar ta ce tambaya aka yi waye mu'mini waye na kwarai idan ka ga in za ku fahimta da kyau babu wani hargido babu wani hargowa babu kuma ci da zuci kawai idan ka ji wa'annan sifofi ka ji wa'annan ɗabi'u to kai mu'mini ne al'ayyar halin kurda amma in aka waye gari duk irin yadda kake ko a masallaci kake kwana ko kai ne ka saba masallaci amma in ne ba ka da wannan sifa to ka ba ka bakin manzara ne ji mana manzara Allah ya yi gaba kai kuma ka yi yamma to kina yanzu wannan kalubale ne za mu yi Allah ya ce kad afla al-mu'minun malamai suka ce me yasa Allah ya kawo maganar ya bude ta da tsarkin wanda sau tare malaman balaga suna cewa aka yi ma'ana yi rantsuwa ko kuma a yi amfani da ada ta ta'akir ga wanda aka waye gari munkar ne ko kuma munkar a shakkar inka a ƙa'ida shi ne ake masa rantsuwa ko in za a yi magana a sa ada ta ta'akir a ce laƙad ko ƙad ko wallahi ko tallahi ko billahi to amma nan gurin tsakanin mu'minai da ubangijin su babu shakku to amma da malam balaga suna cewa sautari Allah yakan ajiye ya yi magana da khaliyar zihin da wanda yake munkari a cikin inka to shi yasa ya kawo da kad dan a kara tabbatar maka da abin to kuma ƙarin abu na biyu sai ya kawo da siga ta fi'ili ma bi aflaha ya kuma ce kada ya kula da mu'minun zai iya yi wa mu'minin su da mota amma dan ya tabbatar maka babu shakku sai ya kawo da fi'ili ma bi abin ya tabbata bimana qad aflaha tabbas mu'mini ya rabota ku gane gwamnatin Allah inda ta yi qad yaflahu mu'minun za a iya lalle ne mu'mini zai iya rabota to kaga wani Allah da ya biyu amma sai yake maka shakku ya ce qad aflaha mu'minun hakika tabbas lallai mu'minai sun rabota bimana sun rabota da abin da za a faɗa yanzu kuma ku gane ku gane wani tsari na alƙur'ani maimakon da ya ce mu'minai sun rabauta sai ya kawo abin da suka rabauta to amma me ya sa Allah ya ce qad aflaha al-mu'minuna sai ya ce alladina ilasna al-firdaus hum fiha khalidun sai ya lissafu amma kawai sai sai ya ce sai ya faɗa al-musulmin kamar ya lasa mana zuma a baki wannan shine lasa zuma dan daro shi kenan an ce mumin ya rabauta kaga an dandana maka menene zuma to yanzu kuma sai aka janye zuma sai aka ce sai kayi kaza sai kayi kaza sai kayi kaza in kai kaza da kaza nan to a tunan zuma ba za a saka baki daya kaga shi da qur'ani ke ina ba dan bata abin da kyawu yanzu yanzu mun ji an ce mumin ya rabauta wanda kuma kun sani rabautar nan da ake magana abubuwa ne masu dama babban abu na farko shine menene samun yardar Allah abu na biyu shine mana shiga aljanna wanda hadisi ya tabbata ingantacce manzo Allah ya ce fiha ma la aynun ra'at wala qulun sami'at wala khata ala qalbi basar manzo Allah ya ce a cikin aljanna akwai abin da yake bai taba gani ba kunne bai taba ji ba duk kuma kirlado da hasashen mai hasashe bai taba iya hasaso aljanna ba da yake cikin ka baka iya ba wannan aljanna ake cewa kare bauta sai aka fito amma ga ɗabi'u duk wanda yake son wannan kadara ta Allah wanda yake son wannan ta goma shi to ga aiki ka san ba a cin banza a zauna ku ko to da ka wanda ya ci sai ya biya ko wanda ya ci ya rubutu dole ya masa aiki saboda ka in aka wayi gari kai bi wannan dokoki na Allah to alƙawarin Allah ya sa ka aljanna amma in ba ka ba to ba ka mun Allah ba shi sai ce alladina hum fi salatihim khashi'un daga cikin sifa da hali na mu'mini shine wanda yake sa tsoro a cikin sallarsa wani tambaya in ku kula da ayin da kyau an buɗe da sallah kuma an rufe da menene da sallah wannan zai nuna maka haɗarin da matsayin sallah ga mu'mini shi yasa manzo Allah yake cewa a hadisi ingantacce yace as-salatu imadu din ko man hafizaha faqad hafiza dina wa man layyaha fa huwa lima siwaha adiya manzo Allah yace as-salatu imadu din sallah ita ce ginshikin addini shi yasa duk wanda aka wayi gari yana wasa da sallah to wannan alama ce ta shi ne kuma banzani shi yasa in sallah shi yasa wani hadisi yace أول ما يحاسب عليه الأرض يوم القيامة الصلاة cewa farkon abin da za a fara yau dan adam hisabi ranar alkiyama shine sallah in dai sallah ta cika to Allah ya ya kare kan sauran ɗaya kusa baki da ya yi maka amma in sallah ba ta cika ba to ta shiga matsala shi yasa ya tabbata a cikin manzala ce man nuqisha hisabu qudima duk wanda aka wayi gari za a masa hisabi to za a masa azaba muna roƙonka Allah kar ma ta kai ga amana hisabu domin in an ce za a yi hisabi hisabi ba shine da ƙwarya ta shine kididdiga daga sakan ɗaya da gaba daga zuwa mutuwarka a ce daga nan za a fara lissafi ka ɗauka ka kalla ka faɗa ka gani ka murtuna ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza yana da za a kai labari wallahi ba za mu kai ba to in muna so mu tarbawa garinmu nono wallahi mu kula da sallah in mun kula da sallah to sauran abubuwa ba sun tsira sannan nan ko manzon Allah ya karanta a aikace kamar da ya zo hajjin ban kwana yake cewa ya kusa hakai ku shaida na isar suka ce laqad ballagta wa addaita ya rasulullah suka ce hakika ballagta ka isar wa addaita kuma ka yi ifratin a aikace duk wata ibada da take bukatar a kwaikwaya a gani ba za na yi ta aikace shi yasa wata rana manzon Allah aka kira sallah aka tada ikama sai ya tsare can kan mumbari can matakala ta uku inda abin da yake sunna shine ba a ta mumbari wuce matakala uku sai ya haye mumbari can matakala uku a nan manzo Allah ya kabbara harama a nan manzo Allah ya karanta Fatiha a nan manzo Allah ya karanta sura yana nan ya yi rukuku yana nan ya dago daga rukuku sai da zai sujada wannan zana kahakara ko sai ya sako da baya da baya da baya wasa da da fi asalin mimbari sai ya yi sujada a asalin gindin mimbarin da ya gama kuma fa'a da sai manzo Allah ya sake komawa bayan ya gama sai ya ce na aikata haka ne da menene lin ta'atar mubi wa tu'allimu salati yace na yi haka ne don ku koyi da ne kuma don ku san sallata kaga mai aikata ba aikace ya aikata mun ga yadda manzo Allah yake ruku'u mun ga yadda manzo Allah yake sujjada manzo Allah yace la salata liman lam yuqima sunnah ruku'i wa sujudi babu sallah karɓaɓɓiya da duk wanda gadon bayansa bai miƙe a ruku'u ba bai miƙe a sujada ba shi yasa ake bukata in za ka yi sallah kai irin ta manzon Allah in ba ka yi sallah irin ta manzon Allah ba wallahi ka faɗa goni goni wailun laka kuma wailun laka kuma wailun laka shi yasa lokacin da wancan bawan Allah khallal bin rabi kamar yana da tirmidhi da ko Abu Dawud ya fitar da hadisin ya zo ya tadda an gama sallah a masallaci manzon Allah kuma ya idar ma har ya koma gefe jikin dirka an san dirka ko imana jikin kula masallaci na kishin gide wannan bawan Allah salladi ya zo ya yi sallah ya sallame ya je ya tsuguna ya ce assalamu alaikum ya rasulullah aminci Allah ya tabbata gare ka ya annabin Allah manzo Allah ya ce ya ce masa irbi fa salli fa innaka lam tusalli ya ce ku ma kai sallah dan ba kai sallah ku gane fa fa innaka lam fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba dan Allah yanzu ka gwada wace irin sallah zai yi a ce manzo Allah da kallansa ai da na kula da da farilla da musabi da sai ka gawo ga misalai da kallanka ya salam ya sake zuwa ya kera wata sallah sabuwa fil lamba ɗaya ya je ce assalamu alaika ya rasulallah manzo Allah ya ce idan ka salli fa innaka lam tusalli salon kenan ya sake kuma ya kera wata ya ce assalamu alaika ya rasulallah manzo Allah ya sake faɗa masa abin da ya faɗa a na ɗaya da na biyu ƙarshe sai ya ba manzo Allah gari sai ce wallahi la ukhsimu ghayruha fa'allimni ya rasulullah yace annabi Allah na baka gari wallahi na rantsi ba zai iya wasu wannan kyau ba koya mu koya ba zan ban iya ba manzo Allah ya ce law mutta ala hadha mutta ala ghairi kibla yace to wallahi da ka muka kana irin wannan sallar da baka mutu akan alkibla ta ba wannan ba kai kanka yi bane ba kai wani ka iya sallar manzon Allah ka iya rubu da manzon Allah ka iya sallar da manzon Allah ka iya tsaye da manzon Allah ya kamata mu tsoron Allah mu koma makaranta wannan hadisi da duniya ba wanda kare ba sai ma ka mutu za a kirkiro ta sabuwar hanyar samun kudu ba haka bane ba amma nawa ne shagunan mu da kasuwancin mu da mitin ɗin mu yake sakatar da mu da barin sallah yadda ya kamata sai a zo ana sallah ya fashi bayan sai lada ya kamata wanda ba ta ladan sai dai an fashi shi zai bada ko amma dai ba na Allah kaga da mun ta ga ai ai fashi dai ba ai manzon Allah ba kuma ai Allah ba ta ga ai fashi to sai a je gurin ai fashi su ya lada ba manzon Allah dan ba ga manzon Allah ba shi da ina fata an bai ta mu da kyau to saboda haka yace ya koya masa tun daga kama ruwa har alwala tun da kabbara harama sallama baki daya wannan shi ya kamata ka je a koya maka a makaranta kai kabbara irin ta manzon Allah kai ruku irin ta manzon Allah manzon Allah yana yin ruku kamar a dora masa farya da ruwa a cikin rubutu in kana sallah kana tsaye so ake kana kallon in za ka sa rushinka in kai ruku ma haka in kai rukuku kai rukuku kadan ma yake miƙe ba ku dan kurciya ba ba irin rukukun yara can kasa ba ba kuma haka irin na kana kallon ka daura kaya ka kasa ka kasa kaya ba ruku ma'ana idan kana kallon wasu su su ta daga wa'annan hannaye kana masu rike rukuku ma'ana ruwoyinka ba shi kuɗa sake haka ake aka zo ba a ƙoƙon biyu ake rikewa da su kana mai buɗe hannayenka haka musamman idan aka ce ba wani a damanka ko hagunka suna in ka ɗauko ka ɗauko shi ma manzana ce masa hatta ta aka da fa'ima sai ka daidaita a tsaye tak hatta ya kudu kullu fa'arin ila mawdu'i sai kowane kashi ya koma matsayinsa a tsaye sannan kuma sai ka tafi sujjada an gane ko shi ma in ka je ka buɗe ma'ana gadon bayan ka yi miƙe sosai sahabai suka ce manzo Allah yakan buɗe hannunsa a sujjada har ana ganin bayanu ibrahim kwarin ma'ana hamadar ta baya yadda manzo Allah yake budawa kenan yana mai shimfiɗa hannayensa kuma haka ina fata mai cewa da kyau zai kira'a bakin gwargwado zai karanta fatiha da abin da Allah ya gode na sura tare da dora hannunsa na dama akan na hagu a cikin sallah shi yasa duk wanda ya sallah bai kama hannunsa ba na rantse da wanda ya musa manzon ba shi bai sallah irin ta manzon Allah dan manzon Allah bai taba sallah hannunsa a sake ba karewa ma manzon Allah ya ce inna ma'asharal anbiya'i mu al'ummar annabawa umirna an umarce mu wai umarci manzon Allah wai umarci annabawa yace to umirna an umarce mu bi ta'dili hukumina muke ma'ana gaggauta menene mu da baki wa ta'khir sunna kuma ke ma'ana jinkirta ma'ana yin sahur sai ya ce wa annaba aimanina ala shima'ilina fi salam sannan mu dora hannayenmu na dama akan na hagu a cikin sallah manzo Allah ya ga wani yaro yana sallah ya dora hannun hagu akan na dama wanda ba a sai manzo Allah ya cire ya gyara mishi to kaga shi da wannan sai ke nuna mana cewa sallah ka rike hannu shine sunna ta manzo Allah kai sujjada mai kyawu sujjada na kuma kuma akwai kalar zaman tafiya na farko akwai kalar zaman tafiya na biyu ga kuma singogin da ya game da kan albani ya kawo su wajen kala nawa a cikin sifa na shi ga kala na ɗaya ga kala na biyu ga kala na uku da ku sallar zama da kasuwa alamun karɓuwar sallar ɗan adam shi na gaina aikin kwayo amma in dai kana sallah kuma kana aikin banza to akwai alamar da mai a sallar ka ba ka sallah irin da wannan Allah ba za a ce sallu ka ba aikin mu musalli wai sallah irin ne ko ina yin sallah ta ma'ana mai kuma bane ina ka wani da tabbatar da cewa Allah ya ce da kai ka da kuncin su da kisu kun asar su duk abin da zaka yi sai ya yi da manzon Allah wani shi ne amana kuma da Allah in ba za ka yi da manzon Allah ba to babu amfani me yasa in ka saba wa liman a sallah kake rasa sallah to haka in ka saba wa manzon Allah a aikin ibada ba ka da ibada ina ba za ka ci abin da kyawu shi yasa in kana son ibada ta karɓu ko ka irin ta manzon Allah amma in ba ta manzon Allah ba ce ko mun kenta ko mun kakalan makalata da za ka yi a ciki wallahi ba ta rubuta a jira musulunci me bidiya na zama zo shi ko dole ka kai ta nan da dama yau kusan matashiya ce idan Allah subhanahu wa ta'ala ke da hukumar sai mu dora abin da na faɗa daidai don mu ji ba da nasa na kuskure kuma wani bisu subhanahu wa ta'ala da ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين Aka yi ce da minti hamsin ya ringa yi.
ربنا تقبل منا انك a yi da shawa da yauke Eh, وعلينا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله